الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا ترى نيكو دا تقص تقص نيكو عشرين دا تقص قوات الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو دا دا دي هدو دا أربعين دا بيو wanda ainihin wato ya yi daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zoo road a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin hikbatun mina tarih na babban malami dr usman muhammadu khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi duba da yanayin lokaci darasi na sha hudu kai ko darasi na sha hudu muna kan gabar waƙatul yarmouk wanda wannan duk suna daga cikin muhimman abubuwan da aka samu lokacin sayidina abubakar akwai yakin yarmouk wanda manya-manyan sahabbai su ma sun samu halarta irin su Ubaidat bin al-Jarrah irin su Az-Zubair bin al-Awwam Abdullah bin Mas'ud Abu Darda Abu Huraira Shurahbil bin Hasana Amr bin al-As Abu Sufyan bin Harb Yazid bin Abi Sufyan da kuma Ikrima ibn Abi Jahal wayannan manyan sahabbai duk sun samu halartar wannan yaki yaki ne wanda wato aka yi shi da adadin musulmi 17,000 su kuma adadin kiristoci ashirin inda ainihin wato sayyidina abu abubakar radiyallahu an wato ya aika umara inda kai su al'umara umara ul'ajinat kenan ma'ana kwamandoji suka aika wa sayyidina abubakar radiyallahu anhu game da irin abin da suka tarar na gangami mai girma na su waɗanda za a yaƙa ɗin da haka suka nemi ƙarin sojoji inda ainihin wato na abubakar ya tura musu da ƙarin sojoji ya ce kuma su dunkule gaba ɗaya duk rundunonin da da aka tsitsinka su su haɗe yanzu su dunkule su zama runduna guda ɗaya kuma insha Allah taimakon Allah yana tare da su to bayan wannan kuma sai ya jagorantar da Khalid bin Walid wanda a lokacin shi Khalid bin Walid wato lokacin Khalid bin Walid yana ainihin wato Sham yana Iraq kai tunda shi yakin Yarmouk an yi shi ne a Sham Khalid bin Walid lokacin yana Iraki yana jagorantar wata bataliya amma sayyidina Abubakar yace ya baro can ya zo ya haɗu da wannan runduna kuma ya zama shine komanda gaba ɗaya da aka sayid na ainihin khalid bin walid yana ibantar da khalid wato yana ibantar da al-musanna bin haritha shi kuma ya tawo zuwa sham mun ji irin yadda ya yi tafiyar cikin sauri inda allah ta'ala ya kaddara ya iso cikin kwana biyar inda ya zo daidai wani guri wanda wannan guri ne wanda aka ce idan har wani balarabe wanda ya san hanya ya ce idan kwana biyar ta cika bai karaso gurin ba to akwai matsala allah cikin kaddarawarsa kuma suka iso wannan guri kafin abin nan to duk mun karanta wannan inda aka samu wani ɗan rahoto cikin su kiristoci ɗin ya zo domin bincikar al'amarin sahabbai da ya koma yake ba da bayanin cewa ya samu wasu mutane waɗanda sufarsu su ne suna yin ibada da daddare sannan kuma wato sojoji ne su da rana cikin abin da ya faɗa yake cewa wallahi da ɗan shugaban cikinsu zai yi sata sai sun yanke masa hannu da a ce za a samu ɗan shugaba a cikin wa'annan mutanen ya yi zina wallahi sai sun jefe shi shi kansa kwamandan rumawa ɗin yake cewa to wallahi idan har wannan rahoto da ka zo mana da shi gaskiya ne to lallai mutuwar mu tafi ainihin rayuwarmu ma'ana cikin ƙasa ya fiye mana alheri sama da doron ƙasa to kusan a wannan gabar lokaci ya cin mana za mu tashi walamma aqbala khalid ko قال المؤلف رحمه الله يتي ولما أقبل خالد من العراق يا عند خالد يتهو دق إراكي لقيه رجل من نصارى العرب ونمتن دق تشين كرستوش اللاربا ويا هدو خالد فقال له يتي دشي ما أكثر الروم وأقل المسلمين كي كاقيا والروم أكوا أكوا باكو ديوا أن أكا أونا ديوا الروم أكوا ma'ana ma aksarar rom wato yana nuna shi ma irin mamakin yadda ya ga yawan romawa sai ke ta ka kusan irin yawan romawa wa aƙallal musulmi ne da kuma ƙarancin su musulmi faƙala khalid sai khalid ya ce wailak kai canka a tukhawifu ni bin rom tsoratar da ni romawa kake kana tsoratar da ni ne in ji tsoro game da ainihin wato yawan romawa innama takthurul junudu bin nasr ai rundina tana yin yawa ne da nasara duk yawan rundina duk girman rundina idan ya zama su ne aka karya su aka yi nasara akan su yawan su ya tashi ya zama na banza da aka rundina tana zamantowa mai yawa idan ita ta yi nasara wataƙillu kuma rundina tana zamantowa ba ta da yawa bil khizlan idan ta taɓe ya zama ita aka ci nasara a kanta labi adadin rijal ka daina kallon adadin mutane ba adadin rijal wato mutane ba ne yake nuna cewa rundina tana da yawa nasarar ita ce wato yawan kamar yadda rashin nasara kuma koda da yawan to shine karanci din wallahi lawadittu annal ashqara bara'a yace wallahi na yi buri na ci burin ina ma doki na mai suna ashkar bara'a ya warke min waje ihi daga rashin lafiyarsa wa annahum adhaful adada kuma ina ma a ce su sun ninninka adadin yadda ake maganar na yi burin a ce ina ma ashkara bai ya warke ya farfado daga rashin lafiya da jinyar da yake fama da ita na'am ina ba ta an gane ya ce ina ma wato ainihin wato doki al'ashkar wato ya warke daga rashin lafiyarsa kuma a ce su adadinsu ya ninka haka wai shi ashkar din malai ce ka koma can ƙasa wa kana ismu farasihi sunan dokin shi Khalid din ne al-ashkar wa qad ishtaka fi maji'ihi min al-iraq a hanyarsa ta tahowa daga iraq zuwa sham anan ya samu rashin lafiya saboda kun san mun ce Khalid wata sabuwar hanya ya biyo wanda ba ita ake bi ba ya bi wata hanya ya yanki wani jeji wanda ba cika ba a bin wannan gurin dan ya tsallake wasu ainihin wato kwazazzabai da wasu ainihin wato wadi wato kwararruka dan ya samu isa cikin lokaci to a nan wannan tafiyar daga sham daga iraq zuwa sham a nan shi dokin nasa ya samu matsala waɗalaba mahana ƙa'idu rom waɗalaba mahan ƙa'idun rom sai shi kuma mahana wato shi kwamandan romawa sai ya nemi an yi ƙabila khalid bin walid wato ya nemi yana so ya yi gaba da gaba da khalid bin walid fakara da ilaihi khalid da haka khalid ya fito zuwa gare shi fakala mahan sai mahan yake cewa khalid inna qada alimna haƙiƙa mu mun san annan ladhi akhrajakum abinda ya fito da ku min biladikum daga garinku ba wani abu bane face aljahadu yunwa da talauci da fatara wato aljahadu wahala da talauci da fatara wal ju'u da yunwa wannan shine kawai abin da ya fito da ku fa halummu ilayya da haka ni abin da nake gani ku zo waje na uqti kullu rajulin minkum asharata dananira wa kuswa zan ba kowane ɗaya daga cikin ku duk yawan ku kowane ɗaya daga cikin ku zan ba shi dinare goma da kuma tufafin sawa
ba ga irin kayan da ke jikinku ba alamu suna nuna cewa ba abin da ya fito da kufa ce kawai halin rayuwa ne da kunci da kuke ciki shi yasa kuka fito to in wannan ne ku zo kowa a cikin ku zan bashi dirhami ko dinare goma goma kuma zan bashi kaya wa ta'aman da abinci wa tarji'una ila biladikum kawai ku koma zuwa garinku koma garuruwanku fa idza kana al'amul muqbil kuma shekara mai zuwa in ta zagayo ba'atna lakum bi mithli hadha mu aiko muku da kwatankwacin abin da muka ba ku ba sai kun zo ba ba bukatar ku turo dan aike in shekara mai zuwa ta zo to za a sake aikowa da wannan adadin abin da muka aiko muku na kuɗi da tufafi da kuma abinci faƙala khalid to ya gaya wa khalid bakan magana khalid zai rama faƙala khalidun sai khalid ya ce innahu yanda al'amarin yake lam yi hurijina min biladina ma zakarta wayannan duk abubuwan da ka ambata ba su suka fito da mu daga garuruwanmu ba maganar muna cikin fatara da rashin abinci da kuɗi da rashin sutura wannan duk ba shi ne ya fito da mu ba ghaira anna qaumun sai dai cewa mu mutane ne na shirabud dima mu jini muke sha mu mutane ne masu kurɓar jini wa annahu balagana kuma labari ne ya same mu an ladama cewa ba wani jini a ɗiyabu mafi daɗi min damin rom irin jinin romawa faji ina lidhalika to wannan ne ya kawo mu shine muka zo mu sha kaga yayi masa magana shi ma ya mai masa thumma tafaraka sannan sai suka rabu wa tanazala al-abtal gwarazan sojoji sai suka sassauka wa tajawalu fil harb tajawalu ay bi ma'ana tadaradu wasawalu wa tajawalu fil harb sai suka kai raraka shine idan kuma suna da yawa ana kiransu batarik sannan ana cewa ƙwararre wanda ya san yaƙi ana ce masa bitirik jam'in su batarik alhazik bilhar wanda yake haziki ya san dabaru da salon yaƙi ana kiransa bitirik sannan malamin yahudawa ana kiransa bitirik jam'in su sai zama batsarik to kaga anan gurin yaƙi ake magana da haka kenan albatsarika kamar ka ce kwamandojinsu to harriduhum alal kital suna ƙara kwaɗaitar da su suna ƙara ziga su suna ƙara zaburar da su akan ayyakin wahun fi adadin karka manta suna cikin wani adadi mai yawa wa uddatin sun yi wani irin shiri da tanadi lam yura mithluha a wajen yaki ba a taba ganin irin wannan shirin da suka yi adadin da suka fito da shi da shirin da tanadin da suka yi wa yakin ba a taba ganin irinsa ba a wannan lokacin wa hamala almuslimuna ala rum dan haka musulmai suka kai raraka ga rumawa suka kai dauki wato suka yi dauki akan rumawa hamalata rajulin wahidin kuma farmaki ko ɗauki irin na mutum ɗaya ma'ana gabaɗe lokaci ɗaya musulmi gabaɗe suka yi kan ainihin wato rumawa fanka shafar romu sai rumawa suka tarwatse kaga dai wannan ya yi daidai da faɗin Allah kan min fi'atin ƙalilatin galabar fi'atan kafiratan bi izinillah to abin da ya faru kenan suna da rindina mutum dubu ɗari da ashirin sun zo da ihu da ƙara da tsawa ga shiri ga tanadi irin na yaƙi sun tinkari mutum dubu goma sha na ashirin da bakwai amma da suka yi kansu gabaɗe sai suka tarwatsu wafarru suka ce ƙafa mai na ci baki ba shi ne wafarru suka arci wanta hatil ma'arakatu bi nasirin sahikin lil musulmina wannan gumurzu da wannan yaƙi ya ƙare da cin nasara mai girma ga musulmi wato ƙarshe dai an yi yakin kuma musulmi su suka yi nasara gagaruma akan rumawa wannan a dunkule shine abin da ya faru a yakin yarmouk mawaqifun mawaqifu butuliya sai kuma matsayar wato dakaru ko kuma butuliya wato jarumai su ake kira butul mawaƙifin butuliya wato matsayar butuliya jarumai ko gwaraza ko sadaukai kama ikirmatu bin abi jahal ikirmatu bin abi jahal ya tsaya yawmal yarmouk ranar da aka yi yakin yarmouk faƙala sai ce ƙataltu rasulallahi sallahu alaihi wasallam fi mawaƙina wa a firro min kumul yau ikirmatu bin abi jahal ya ce dafa na yi yaƙi wato na yaƙi manzan Allah sallahu alaihi wasallam a wurare da dama yau kuma sai in arce in gudu na ya kafin ma musulunci na yaƙi annabi sallahu alaihi wasallam a wurare daban-daban Allah ta'ala ya taimake ni ya shirye ni na musulunta yanzu kuma in gudar muku in gudu man yubayu alal maut ikirma yace wa zai zo mu yemin mubaya'a wa zai zo ya jefa mun kuri'a akan a mutu fa baya'ahu ammuhu al-harith bin hisham baffansa mai suna al-harith bin hisham sai ya masa mubaya'a wa dirar bin al-azwar da kuma dirar bin al-azwar wa ma'ahuma arba'umi'atin min fursanil muslimina wa'annan dukkaninsu kwamandoji ne a tattare da su akwai mahaya doki akwai sojoji wato 400 cikin musulmi wa qatalu qitalan marira sun yi yaki yaki mai tsanani shine marir mana marir shadid kenan hatta qutila kathirun minhum har aka karkashe da yawa daga cikin su wa qad zakara al mu'arrikhuna masana tarihi sun ambata cewa annahum lamma suri'u yayin da aka kayar da wasu cikin musulmai istaqawul ma lamma suri'u yayin da aka kada su aka kwantar da su yaki ya kada su istaqawul ma sun nemi a ba su ruwa za su sha fa istasqaw istasqawul ma sun nemi a ba su ruwa za su sha faji'a ilaihim bisharba sai aka zo musu da abin sha wato aka zo musu da ruwa fasara kullu wahidin minhum yu'thiru akahu ala nafsi kaji fasa bayan da suke ba sai ya kasance kowane ɗaya daga cikin su ya fifita bukatar dan uwansa a irin wannan yanayin akan bukatarsa wannan dama aya ta gaya mana a baya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa a wannan yanayin ga su fa cikin jini an jikkata su suna kwakwance kishi amma suka ce a kawo ruwa duk wanda aka kawo sai ce a ba dan uwansa ya fara sha shi ma a je ce a ba dan uwansa ya fara sha a je a kaiwa dan uwan shi ma ya ce a kaiwa dan uwansa ya fara sha gabaki ɗaya ba su samu shan ruwan ba hatta matu jami'an suka mutu dukkan su walam yashrab minhum ahad ba wani ɗaya daga cikin su da ya sha ruwa saboda ithar saboda wannan hali da irin wannan tarbiyya da suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fifita bukatun yan uwansu akan tasu a koma cikin tarihin tabari abin da ya faru a shekara ta sha uku bayan hijira za a ga wannan ainihin wato kissa din wal bidaya wal nihaya da kuma al bidaya wal nihaya shi ma dai a abin da ya faru a shekara ta sha uku bayan hijira وأخذ المسلمون كنيسة يوحنا ذاك مسلمي suka kwaci wata babbar coci da ake kiranta cocin Yohana fa qasamu hanis fayn suka raba ta gida biyu waja'alu nisbaha masjidan rabun ta suka bai da shi masallaci wa nisbuha al-akhar kanisa ɗaya rabin kuma aka bar musu yana nan a coci wal masjidu yusamma al-yawma bi jami'i dimashq wannan masallacin shi ake kira a yau masallacin dimashka masallaci ne wanda a wannan yakin yarmouk aka kwaci wannan babbar coci da ake kiranta cocin yohana musulmi suka raba suka yagi wani bangare ko rabinci suka gina masallaci wanda shi ake kira masjidu dimashk wannan a dunkule har yanzu na so 'yan uwa su fahimta abinda littafin yake so ya kai mu zuwa gare shi ba mu zo ba har yanzu ba a zo wajen rikice-rikice da kuma shubuhohi da mana yake so ya kwakwance mana ba amma dai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a gurguje kun ji sayyidina abubakar shi ya zama khalifa bayan ya zama khalifa shi ma cikin shekara biyu da yan watanni allah ta'ala ya karbe shi kuma mun ji irin nasarorin da ya yi daga zamansa khalifa zuwa lokacin da ya koma zuwa ga Allah to yanzu kuma za mu tafi gaba ta gaba alfasulu tsani wato fasali na biyu khilafatu amirul mu'minin Umar bin al-Khattab sai kuma khalifancin amirul mu'minin Umar dan Khattab radiyallahu anhu daga shekara ta goma sha uku zuwa shekara ta ashirin da uku bayan hijira tamhid gabatarwa istamarar khilafatu abi bakirin sanataini wa talatata ashhurin khilafan wato halifancin sayyidina abubakar ya shuɗe tsawon shekara biyu da wata uku sayyidina abubakar ya yi shekara biyu ne da wata uku sun matuwafiya abubakirin sannan sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya rasu wa qad taraka al-khilafata ba'da zalika li umar amma fa bayan haka ya bar khalifancin ne kafin ya rasu zuwa ga sayyidina umar wa bay'ahu an-nas kuma mutane suka yi masa mubaya'a wa qad ra'a abubakar anna umar bin al-khattab sayyidina abubakar ya ga cewa a wannan lokacin umar dan khattab huwa aslahun nas shi ya fi dacewa cikin mutane litawalli hadal amr wajen jibintar wannan al'amari na khalifanci fakhtarahu min ba'dihi sai ya zabe shi ya zama khalifa bayansa wa bay'ahu almuslimuna ba'da zalik kuma musulmi duk suka zo ba a samu wata tangarda ba musulmi duk suka zo suka yi wa sayyidina Umar mubaya'a bayan rasuwar sayyidina Abubakar fasara khalifata khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da aka sayidina abubakar sai zama khalifan khalifan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa kanadin muddatu wa kanadin muddatu khilafati ya ashara sinin shi kuma shekara goma yayi yana khalifanci sayidina abubakar umar sayidina abubakar yayi biyu da wata uku sai shi kuma sayidina umar yayi ainihin wato shekara goma وتعد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجمل السنوات في أمر الإسلام بعد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنا كرغ كليفانشن سيدنا عمر بن الخطاب shekarun nan da ya ana kirga su a matsayin mafi kyawun shekaru a cikin rayuwar musulunci bayan rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma bayan rayuwar sayidina abubakar siddiq to kalifanci da shekarun nan guda goma na sayidina umar ana kirga su a matsayin kyawawan shekaru da musulunci ya samu gata ya samu kulawa ya samu rayuwa a ciki tawalla umar tawalla umarul khilafata sayidina umar ya jibunci wannan kalifanci fi bidayatil qitalil anif fi sham wato a farkon yaƙi mai tsanani da ake yi a ƙasar sham haithu ta jama'al musulmi na yarmouk inda musulmi suka tattaru a yarmouk a mama jumu'in rom alha'ila a gaban gangan ko na romawa mai matuƙar girma ma'ana sayidina abubakar wannan yaƙin yarmouk kamar shi ne ƙarshen rayuwar sayidina abubakar da haka sayidina umar shi kuma wannan farkon wato yakin shine shi kuma farkon kalifancinsa wan tasarar muslimuna fi hadhihi al-ma'araka lalle musulmai musulmi sun ci nasara a wannan yaki intisaran mu'azzara wato nasara wadda take a bar karfafa gwiwa shine mu'azzara nasara ce a bar karfafa gwiwa وفتحت دمشق وحمص وكنسرين وأجنادين an buɗe wannan ƙasashen an buɗe ƙasar dimashq da hims da kinnasrin da ajinadain sun makanar fatuhul azim sannan kuma aka yi babban buɗi wa huwa fatuhu baitul maqadis shine kuma aka buɗe baitul maqadis wasarar musulmi na ya julu na fi ardin rom sai aka wayi gari musulmi suka kasance suna yawatawa a ƙasar rom kama ya halu lahum kamar yadda ya musu daɗi yadda suke so sai gashi ƙasar rom an karya daular romawa ta faɗi yanzu tana ƙarƙashin daular a wato ta koma daular musulunci da haka musulmi suka sami yancin watayawa da walwala a cikin ainihin wato ƙasar rome ثم بعد ذلك اتجه عمرو بن العاص رضي الله عنه bayan an bude baitul maqdis ne sai shi kuma amru bin al-as radiyallahu anhu shi kuma ya fuskanci ila misra ya fuskanci misra wa fataha ha shi kuma ya bude ta wattajaha sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu ila sharq shi kuma sa'ad bin abi waqas shi kuma ya fuskanci gabashi haythu biladu a haythu biladu farisa inda su kuma a nan garuruwa da kasashen farisa a nan suke shi kuma sa'ad bin abi waqas sai juya aka lasa can fa awta al khayla diyarahum wa kabbadahum khasa'ir azima sa'ad bin abi waqas fa awta al khayla diyarahum ya buda dawakai ta kan gidajensu ya buda dawakai ta kan gidajensu wa kabbadahum khasa'ir azima ya kallafa musu ya ɗora musu karɓar hasara mai girman gaske domin sun yi mummunar hasara shi ne ma'ana waka badahum ai hammalahum wa kallafahum ya kallafa musu ya kuma ɗora musu hasa'ira asarori azima masu girma sun makanar ma'arakatul ƙadisiyya al'azima sannan kuma daga nan ne aka yi yakin ƙadisiyya shi ma wato yaƙi ne mai girma bi ƙiyadacin sa'ad bin abi waqas a ƙarƙashin jagorancin sa'ad bin abi waqas wakalar minal ma'arikil fasila ita ma tana daga cikin gumurzu da yaƙin da aka yi na raba gardama yana daga cikin yaƙin da aka yi na kecere ne tsakanin musulmi da ainihin wato kafirai sun mafuti har khurasan sannan aka buɗe ƙasashen wato khurasan وكانت الفتوحات كثيرة جدا في عهد عمر lalle an buɗe garuruwan da da ba ƙarƙashin musulunci suke ba suka koma daular musulunci an buɗe irin wannan garuruwan da yawa ƙware da gaske a lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu wa kana Umar yuraqibul wulata muraqabatan shadida shi kuma salon kalifancin sayyidina Umar ya kasance ya kasance sayyidina Umar yana sa ido akan gwamnoninsa kuma sa ido mai tsanani ba naɗa su yayi da ministocinsa da gwamnoninsa da 'yan majalisarsa ba naɗa su yayi kawai zuba musu ido ya yarda da su kawai ya basu shikenan su je su abin da za su lalle sayyidina umar ibn al-khattab ya sa ido akan gwamnoninsa waɗanda duk ya ba mukamai ya sa ido akan su kuma karka ɗauka sa ido kaɗan sa ido wanda yake mai tsanani wa kana yasalun nasu anhum har mutane yake tambaya ta karkashin kasa game da su ya gwamnan garin ku kuwa ya wanda na wakilta shi ya kaza ku yayi yana bincika talakawa ya biya ya wayanda ministocin nan suna aiki yanda ya kamata ainihin wato duk wayanda ya nannaɗa yana tambayar mutane ce yaya kuke akwai daɗi ko kuma suna gallaza muku ko suna danna haƙoƙinku yake cewa وكان يسأل الناس عنه ويستقلب أخبارهم كما ينا نيمان سنن لابارنسو yana neman sanin labaransu domin har da wani ss yake da shi za ku ji shi ya sake shi shine wanda yake shiga yana da ire-irensu su suke kawo mar rahoto kuma haka ya kamata shugaba ya zamanto din nagartar wa'anda ka bawa amana dole ka dinga bibiyarsu bibiyar ita ma wata abu wata aba ce mai zaman kanta kuma shi wanda ka bashi amana ya san kana ankare kana sanar da amana da ka bashi kuma shi ma zai ji dadi ka bashi assignment kuma kana bibiyar assignment din amma ka ba mutum aiki ka yi rabu da shi wani shi ma ka bashi ka rabu da shi wani to ballanta na kuma yanzu dama da haka ake so irin wannan lokacin da muke ciki yanzu ne muke fama da shi ba irin wannan bane a ba mutum kawai a sake shi kenan yake ta yi to shi ne sayyidina umar ya kasance yana bibiyar labaran waɗanda ya bawa bukami wa kana muhammad bin maslama muhammad ibn maslama ya kasance rasula umar shine jakadan sayyidina umar yastadilu ahwalal wula shine yake nemo masa labarin halin da gwamnoni da ministoci da waɗanda ya ba mukamai suke ciki wa min siyasatihi kuma yana daga cikin salon jagorancin sayyidina umar yana daga cikin irin siyasar sayyidina Umar annahu kana yaqussu bil-layl ya kasance yana yin rangadi da daddare ya kasance yana yin rangadi da daddare wa ya harisu ala amnil madina yana kwaɗayi kwarai akan samun aminci da tsaro a cikin garin madina hirsan shadidan kuma kwaɗayi mai tsanani yake da shi akan samun tsaro cikin garin madina ولم يكن يسمح لكبار الصحابة بالخروج من المدينة كما daga cikin salon tafiyarwar mulkin sa bai bada dama ba ga manya-manyan sahabbai su dinga ficewa daga cikin garin Madina ko su koma wata ƙasa ko kuma su dinga yawan tafiye-tafiye liyastashirahum fi umuri dan ya dinga yawan shawara da su cikin al'amuransa wannan shine sayyidina Umar ina fata an gane da daddare kawai shi ke fatuwa in ka ga tim ɗin 'yan sanda to yana ciki karka ɗauka tura 'yan sanda ya yi shi kuma yana kwanci a gida nan ma kuma ga wasu an ki kewaye shi ana abin nan shi shi kada ya ba shi 'yan sanda da sojojin da ainihin ku kuma talakawa da kuku nawa duk an ba ku sauran wani adadin wanda ba zai ishe ku ba misali ina fata an gane shi ne da kansa yake tashi ya ran gadi yana kewayawa kwararo kwararo loko loko shi da kansa yana kama 'yan tsara suka yana kama masu kwacen waya cikin dare yana kama da'u fataken dare da manyan masu barna wanda suke ɓadda sawo cikin dare su kuma suke kulle-kullensu sai na umar da kansa yake kewayawa cikin gari a duba cikin ainihin wato a tarihul islami mujalladi na uku shafi na ainihin wato 21 da kuma abin da ya biyo bayan wannan shafin za ka samu wannan bayani wa an zuhara la'adala sayyidina umar ya bayyanar da adalci a lokacinsa hatta tsala fihi rasulu kisra har ma jakadan ƙasar kisra ya yi wata magana a kan sayyidina umar lamma ra'ahu na'iman tahta shajaratin yayin da ya ga sayyidina umar yana bacci a gindin wata bishiya wa huwa amirul mu'minin karkamanta lokacin fa shine amirul mu'minin ba kowa ba wasu security shi kadai kawai a gindin mushiya yana kwance shi kuma ya san yadda nasu shugaban yana can cikin dakaru kan ka shiga cikin fadar matashin hankali ne amma ga shi ya shigo garin madina ya tarar da shugaban musulmi na duk duniya ga shi a kwance arha a ƙarƙashin bishiya sai ya ce hakamta fa'adalta fa'aminta faninta ina ma shugabanni za su ɗauki wannan formula ya ce hakamta ka yi hukunci fa'adalta ka yi adalci fa'aminta sai ka zauna lafiya faninta yi baccinka kanan kana ta bacci firi amma ka tattare dukiyar mutane ka sa mun jagara kawa washe ka zuba a cikin rumbu ka zuba a cikin ainihin wato tankin ruwa ka zuba a cikin underground banda wanda ka kai wato wannan wato wasu shugabannin za a ga wato ko burgu bai kai su ta'aji ba mutum ya dinga ɗiban abin da shi kan zai wato in ya zauna ba dan akwai matsalar kwakwalwa ba sai mutum ya rasa ina zai kai wannan abu an ba ka ka ba su ka rike duk haƙƙin wanda ya biyo ta hannunka sai ka muntsina an ba da in ai kaza ta ji kai an yi kaza duk talakawa suna kallo to ina za su kwanta kai bacci ina za ka fito firi ba tare da jami'an tsaro shi sa dole sai ka nemi convoy motocin sojoji da jami'an tsaro gaba wasu baya mutum yana tsakiya tsakiyar ma ya bar da sawu a cikin wata wata ba za a iya gane shi yana cikin ina ba kuma dama baka kirin ce kuma gilashin ma baki kirin to kaji kafiri ne fa aka aiko shi jakada ya zo ya ga sayyidina umar a gindin bushiya yana bacci ya ce a kayi baccinka kayi hukunci ba mai tuhuma kada ka zalunce shi ba sisin kwaban wanda ka ci kayi adalci a hukuncinka wannan shi adalcin shi ne ya saman maka aminci shi ya baka security shi ya sa haka ke baccinka ba kowa a kusa da kai عن حذيفة بن اليمان قال an karɓo daga huzaifa bin al-yaman Allah ya kara masa yadda yace baina nahnu julusun inda Umar yace wata rana muna zaune a wajen Umar radiyallahu anhu qala Umar sai sayyidina Umar yace ayyukum yahfazu qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fitna a cikin kuwane ne ya kiyaye maganganun da annabi ya faɗa game da fitintunu qala Huzaifa Huzaifa yace fitnatur rajuli fi ahli yace fitinar mutum a cikin iyalinsa wa malihi da dukiyarsa wa waladihi da ‘ya'yansa wa jarihi da makocinsa to kafiru hassalatu wannan ai fitina ce wadda sallar da mutum yake tana zaman masa kafara tana kankare irin wannan fitinar wasu sadakatu da sadaka wal amru bil ma'arufi da umarni da kyakkyawa wannan hayu anil munkar da hana munkari irin wannan fitintunin na tsakanin mutum da iyalinsa tsakanin mutum da ‘ya'yansa tsakanin mutum da makocinsa to wannan fitina ce da sallah azumi da kuma ainihin wato sadaka umarni da kyakkyawa hana munkari yana kankare irin wannan قال عمر سيدنا عمر yace laysa an hadha as'aluka ni ba irin wannan fitinar na tambaye ka ba maganar mutum fadan mutum da matarsa ba ba fitinar mutum tsakaninsa da ƴaƴansa ba ko makocinsa ba wannan ba walakin walakin allati tamuju ka mawjil bahr ni ina tambaye ka game da fitina irin fitinar da za ta gauraye ko ina da ko ina kamar kumfar kogi fitinar da za ta zamanto ko ina da ko ina ta shiga قال حذيفة حذيفة يتي ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين يتي باك دا wata damuwa game da irin wannan ya kai amirul mu'minin inna bainaka wa bainaha baban domin kai tsakaninka da wannan fitina da kake faɗa irin fitintunu da suka fafaru to irin wannan fitintunun tsakaninka da su akwai kofa mughlaqa kuma kofar a kulle take qala umar umar sai ya tambaye huzaifa yace a yuksarul bab am yuftah to ita wannan kofar da kace tsakani na da wannan fitina akwai kofa kuma a kulle take shin kofar nan in an tashi bude ta bude ta za'i ko karya ta za'i qal qala huzaifa huzaifa yace bal yuksar yace ba wai sakata za a zare ba mukulli za a sa a bude ta ba karya kofar za'i قال عمر سيدنا عمر yace idan la yughlaqa abada to in ku an karya ta ba za a kulle ta ba za ta kullu ba har abada idan in ku har karya ta za a yi da ka ce budewa za a yi to ko da fitintunu sun za iya dannawa a mayar a sa sakata amma karya za a yi to in ku karya ta za a yi la yughlaqu ko la yughlaqa abada ba za a iya sake rufe ta ba har abada qultu ai huzaifa huzaifa yace ajal yace haka abu yake karya ta za a yi kuma an karya ta shikenan kawai fitina in aka karya kofar ta shigo to shikenan kawai ba damar rufe kofa an karya kofa qalu li huzaifa sai suke tambayar huzaifa da yake ba su labari akana umar ya alamul bab shin umar lokacin da yake ma wannan tambayar ya san wannan kofar qala na'am yace kware ya sani kama ya alamu anna duna gadin laila kamar yadda ya san bayan gobe akwai wani daren haka ya san wannan kofar wace kofa ce wa zalika anni haddathuhu hadithan abinda yasa na ce muku haka saboda na zantar da shi wani labari na gaya masa wani hadisi laysa bil aghali ba soki burutsu bane labarin da na bashi fahimna an nas'alahu manil bab fa amarna masruq yace fahimna an nas'alahu manil bab mun kaddara shine fahimna mun kaddara an nas'alahu mai masa tambaya anil bab game da wannan kofar wace kofa ce fa amarna masruqan fa sa'alahu da haka sai muka umarci masruq ya tambaye mana shi huzaifa faƙalar sai ce manil ba to yawa ce ce wannan ƙofa waye wannan ƙofar ƙala umar ya ce shi ne umar ba haɗal babu huwa umaru nafsu wannan ƙofar umar ne shi karan kansa wa kasurul ba karya ƙofar kuma huwa ƙatuluhu radiyallahu an shi ne kashi sayid na umar da za a yi radiyallahu an lamma ƙatalahu abu lu'lu'atul majusi kabbahahu allahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda abu lu'ulu atal majusi Allah wadaran wannan bawa ya kashe sayyidina umar kenan kaga ashe an yi ishara zuwa ga kashe sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara shi yasa huzaifa ya san wannan labarin kuma sayyidina umar ya tambaye shi kuma ya san waye kofar amma yaushe abin zai faru yaushe ne shine babu ba wanda ya sani wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul fitan babu al-fitnati allati tamuju kamawjil bahr a hadisi na 796 imam muslim kitabul iman babu raf'il amanati wal iman min ba'd al-qulub wato shi kuma a shafi na 144 da kuma 231 al-mabahath al-awwal mabahathi na farko amirul mu'minin umar bin al-khattab radiyallahu anhu fi suturi ga takaitaccen tarihin amirul mu'minin wato umar bin al-khattab radiyallahu anhu nasabuhu dangantakarsa huwa umar bin al-khattab bin nufail bin abd al-uzza bin riyah bin abdullah bin qur bin razah bin adi bin ka'ab bin lu'ay bin ghalib bin fihr wa fihru wa fihirun huwa quraish wannan ita ce nasabar sayyidina umar radiyallahu anhu kamar yadda ka koma cikin ma'arifatu sahaba na malam abinu ayyim mujalladi na ɗaya shafi na 190 za ka ga wannan azwaju matayen sayyidina umar ya auri mata kamar guda bakwai zainab bintu maz'un ta farko ita ce zainab bintu maz'un ta biyunsu akwai mulaikatu bintu jarwal ta ukunsu ita ce ummu hakim bintul harith ta hudunsu kuma ita ce atikatu bintu zaid ta biyar ummu kulthum bintu aliyin bin abi talibin ta shida jamilatu bintu asim ta bakwai ɗinsu ita ce karibatu bintu abi umayya wayannan su ne matan sayidina umar guda bakwai wanda ya aure su a tsawon rayuwarsa daga ciki wanda dama mun ishara zuwa ga karatun a can farko ya auri yar gidan sayidina aliyu radiyallahu an wanda wace ce zai gita fatima na'am na na fatima yar na na fatima da sayidina ali sannan sayidina umar ya aure ta dan ana so ka anan ka ƙara gane cewa ba wata alaƙa wadda take mara kyau tsakaninsu to ‘ya'yansa kuma fa auladuhu ‘ya'yansa azzukur mazan akwai zaidun akbar wato zaidun akbar da zaidun asgar sannan kuma akwai asim abdullah abdurrahman al'akbar abdurrahman al'ausaf abdurrahman al'asgar kaji don ka maimaita sunan yaya ba wani matsala a gidanka kaga yana da zaidun al'akbar zaidun al'asgar to su kuma abdurrahman din yana da al'akbar yana da al'ausat ma sannan yana da al'asgar sannan cikin yayansa akwai ubaidullah akwai kuma iyaw al'inaf mata kuma akwai hafsa ruqayya zainab fatima wayannan sune ƴaƴan sayyidina umar radiyallahu anil jami' islamuhu musuluntarsa qala ibn mas'ud radiyallahu an abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ma zilna a'izzatan منذ أسلم عمر bamu gushe ba muna cikin izza muna cikin karfi da ji da isa tunda sayyidina umar ya musulunta muka daina zama cikin kaskanci da wulakanci aka daina tozartar da mu a cikin garin madina sayyidina umar yana musulunta sai muka zama ƴaƴa muka zama muna da izza a koma cikin sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babu manaqib umar hadisi mai lamba ta 3684 da kuma kitabu manaqibul ansar babu islam umar hadisi na 3863 za ga wannan وأسلم عمر بعد أربعين رجلا سيدنا عمر يا مسلم تبايا متن أربعين وإهدى عشر امرأة فكما ما تقوم شادع في السنة السادسة من البعثة شكرا تشهد دقائق النبي صلى الله عليه وسلم kaga waɗanda suka gabace shi suka riga shi shiga musulunci akwai arba'in cikin maza akwai kuma mata goma a mata sha ɗaya kai ko mata goma sha ɗaya mulazamatuhu linnabi sallallahu alaihi wasallam lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina umar yayi lazimtarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ibn abbas radiyallahu anhu qala wudi'a umar ala sariri an ajiye sayyidina umar akan karagarsa bayan abu lu'ulu atal majusi ya soke shi to sai aka ajiye shi akan karagarsa fatakannafahu nas mutane suna kula da shi suna kula da shi yad'una suna yin addu'a wa yusallu wato yad'una wa yusalluna suna ta yin addu'o'i qabala an yurfa kafin a zo a dauke shi wa ana fihim abdullahi dan abbas ya ce ina cikin mutanen da suke tare da shi a wannan lokacin falam yaruni illa rajulun akhidun mankibi yace ba abin da ya tsorata ni sai kawai wani mutum da naji ya kama ko ya dafa kafada ta fa idza aliyun sai ina duba sai daga sayyidina ali ne fatarahama ala umar sai ya tausaya wa sayyidina umar wa qala yace ma khallabta ahadan ahabba ilayya an alƙa Allah bi mithli ma amilahu mink ma kallabta ahadan baka bar wani ba ahabba ilayya da yafi soyuwa gare ni an alƙa Allah in haɗu da Allah bi mithli amalihi in haɗu da Allah da irin aikinsa minka sama da kai ma kallabta ahadan baka bar wani ba ahabba ilayya da nafi so na fi ƙaunar an alƙallaha in haɗu da Allah maɗaukakin sarki bi misiri amalihi da irin aikin da ya yi minka sama da kai waimullah ya ce na rantse da Allah in kunta in kuntu la'azunnu an ya ja'alaka Allah ma'a sahibaika in kuntu la'azunnu haƙiƙa na tabbatar an ya ja'alaka Allah ubangiji zai sanya ka ma sahibai ka tare da abokanka wa hasibtu nayi tsammanin anni kuntu kafiran asma'un nabiyya ko wa hasibtu ina tsammanin anni ni kuntu kafiran asma'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam naji sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa zahabtu ana wa abubakar wa umar wa dakhaltu ana wa abubakar wa umar wa kharajtu ana wa abubakar wa umar yaranka yace ban san sau adadin da naji annabi ya ce na shiga na tafi da abubakar da umar na shiga da abubakar da umar na fita da abubakar da umar yace ban san sau adadi ba ban san sau adadin da naji wannan kalmar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita ta ba وانا حديث امام البخاري يا رويته في كتاب فضائل الصحابه باب ملائكه عمر حديث يزيد 3685 da kuma sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babun min fada'il umar hadisi na 2389 fada'ilu sai kuma wasu daga cikin falalar falalolin sayyidina umar an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما فيما قبلكم من الامم محدثون manzo Allah ce ya kasance a al'ummomin da suka gabace ku akwai ainihin wato muhaddathuna waɗanda Allah yake musu ilhama a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai waɗanda Allah ke tsinkayar da su al'amura akwai wanda Allah ke musu ilhama fa in yakun fi ummati in har akwai ahadun wani mutum daya da yake da irin wannan falalar ko karamar a cikin al'ummata fa innahu umar zalla ce umar a al'ummomin da suka gabata akwai almuhaddathuna waɗanda in suka faɗi abu sai ka ce kaman wahayi aka yi musu to in har akwai mai irin wannan a cikin al'ummata to umar wannan hadithi yana nuna falalar sayyidina Umar ka duba fadailus sahaba babu manaqib Umar hadithi mai lamba ta 3689 da kuma muslim shi ma ya rawaito makamancin haka hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda hadithi na 2398 wa an abi hurairah radiyallahu an قال an karɓo daga abi huraira Allah ya da shi ya ce baina nahnu inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana muna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam id qala sai ya ce baina ana na'imun ya ce wata rana ina bacci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aituni fil janna sai na ganna a aljanna manzon Allah ya ce wata rana ina bacci kawai sai na ganna a aljanna fa idan ra'a sai ga wata mace ta tawadda'u tana alwala ila janibi kasirin a gefen wani bene faƙultu sai na ce liman hadal ƙasuru sai nake tambayar waɗanda suka wato abokan rakiyata sai nake cewa wannan benen nawaye ƙalu sai suka ce min la'umar mala'iku sai suka ce min wannan na umar fazakartu gairatahu sai na umar ya ce manzo Allah ya ce sai na tuna kishin sai na umar fa wallaitu mudbiran sai na juya na tafi abina sayyidina umar yana ji fa baka umar sayyidina umar ya fashe da kuka wa qala yace a alayka agaru ya rasulullah yace yanzu akan ka zan yi kishi ya ma'aikin Allah a alayka agaru ya rasulullah wannan hadisin shi ma hadisi ne da Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabu Fada'il as-Sahaba babu manaqib Umar babun da yake magana akan darajojin sayyidina Umar hadisi na 3680 sayyihu Muslim shi ma kitabu fada'il sahaba babun min fada'il Umar hadisi mai lamba ta 2394 da hadisi na 2395 wa an Anas radiyallahu Anas bin Malik radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sa'ida Uhudan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hau dutsen Uhud wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman da abubakar da umar da uthman farajafa bihim sai dutsen uhud ya yi girgiza da su haƙal sai manzala ce uthbut uhud ya ce uhud ka nutsu fa inna ma alaika nabiyun ba kowa ba ne akan ka annabi ne wa siddiƙun da siddiƙi wa shahidani da kuma shahidai mutum biyu wannan hadithin shi ma imam musul imam bukhari kitabu fada'il sahaba babu manaqib umar hadisi na 3697 da muslim shi ma fada'il sahaba babu min fada'il umar hadisi na 2394 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لكيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك yace eh mana dan kada eh an fahimta wallazi nafsi biyadi yace na rantse da wanda raina yake hannunsa malakiyaka shaytanu salikan malakiyaka shaytanu salikan fajjan qat shaytan bai taba hada hanya da kai ba shaidan bai taba hada titi da kai ba illa salaka fajjan ghaira fajjin face sai dai yabi wata hanyar ba wa hanyar ka ba wannan kaga shi ba akwai falala a cikin sai sayyidina Umar a cikin wannan hadisi ba sa hada hanya da shaidan manzo Allah ya ce shaidan bai taba biyo titi ba sayyidina Umar ya biyo wannan titin face shaidan sai ya juya a guje ya canza wani titi na fata an gane yawa da haka kaga kenan bayan da za a yi sayid na umar ya haɗu da shaidanu da na mutane da su ainihin na aljanin an fahimta a da aka duk shaidani ba zai so sayid na umar ba zai so shi don ya takura masa ya hana shi sakewa ya biyo sabon titi shi kuma sai dai ya nemi wani titin kan faɗi na ungo na fata an gane da aka kaga kenan wannan yana nuna maka shaidani ba yanda za a yi ko na mutum ko na aljani ba zai so sayid na umar ba na fata an gane to an ce lokaci ya insha Allah sai mu tashi Umar al-Mulham abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin